أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks alkitabo sunna kenan wato a darasinmu na 24 a darasinmu mai taken haɗa nasoshi wanda muna tafiya ne da littattafai guda biyu na farko daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na al-sheikh al'allama muhammadu al-amin shankiti da kuma littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdulkadir al-razi muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka ce idan muka ga wannan ya kawo wannan ayar wannan bai kawo ta ba sai mu yi amfani da wanda wannan ya kawo in ma ayoyi ne mu bi su sai in mun cimma inda suka zo daidai sai mu tafi tare ko kuma inda wani ya kawo wancan bai kawo ba sai mu faɗi abin da wancan ya kawo muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Za mu tashi ne akan suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran wato shi ne Imran baban Maryam, wanda wannan sura tana bayani ne kan ƙissa ta wafd Najran, tawaga ta Kiristoci da ta zo ta tauna da annabi Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin Madina wanda yake nuna cewa ashe tattaunawa tsakanin addinai ba wani abu bane wanda aka samu a yau ba wata bid'a bace wadda aka samu inda dai za a yi bayani akan tsari waɗanda dokokin addinin musulunci ya tabbatas ba wai don aje a ce za a haɗa addinai bane a tattaunawa ne a gane inda gaskiya take wanda yake da rabon ɗauka ya ɗauka sannan kuma wannan sura tana yaƙar aƙida ta kiristoci da suke cewa annabi isa wato dan Allah ne to kaga sai a sura ta zo suratu Ali Imran aya wadda take nuna family ta Imran Imran shine baban Maryam Maryam ita ce mammar annabi ko mahaifiyar annabi Isa to daga ina kuma Allah an ka san family din Allah kaga wannan yana ƙaryatar da wannan akida kai tsaye kuma balma cikin wannan sura Allah ya faɗa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi Musa annabi isa kamar misalin annabi adamu ne Allah ya halicci annabi adamu daga ƙasa idan annabi adamu ya zamanto bai da mahaifi bai da mahaifiya ko bai da uwa bai da uba bai zan Allah ba ya za yi annabi isa da yake da wato uwa ko mahaifiya bai da uba kuma a ce ya zan Allah annabi adamu shi fi cancanta ya zama Allah kuma kudura ce ta Allah da ikon sai ke halitta mutane akan tsarin da ya ga dama ya halicci annabi adam ba uwa ba uba ya halici Hawwa'u da uba ba uwa shine annabi Adamu aka ɗiba aka halice ta sannan kuma ya halici annabi Isa da uwa ba uba sauran mutane kuma ta hanyar uwa da uba kinan ko ta wuce fuska Allah ya samar da dan Adam to Allah ya taimake mu eh mas'alan mu ta farko a cikin wannan sura kinan mas'alar da zamu tashi akan ta shine cikin as'ilatul qur'anil karim وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي أكركش مسألة تتمارين تكوس ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي كيف قال تعالى يا أكي ألا يتي أنغاني كو نزل عليك ال... نزل عليك الكتاب بالحق ألا يا سبكد للتافي غريك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إذا قسكيا ثم قال تعالى سنة الله وأنزل التوراة والإنجيل يسوكد التوراة الإنجيلا an gane ko to abinda malamai suke tattauna kan shi me yasa shi qur'ani an ka ce nazzala amma can cikin attaura sai an ka ce anzala qulna malam yace amsa li anna alqur'ana unzila munajjaman domin shi qur'ani an saukar da shi wato munajjaman a rarrabe kenan daban-daban ba lokaci guda ba Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila faraqnahu mun rarrabe ayoyin shi bayani daki-daki faraqnahu mun rarrabe saukar da shi a tsawon shekara 23 duka fassara tana dauka wa tauratu wal injil an gane ko ita ko at-taura da injila nuzzila jumlatan wahida an gane ko an saukar da su ko kuma wa taurata wal injila nuzzila jumlatan wahida su kuma at-taura da injila an sabkar da su sabka guda an gane ko kaza azab ajaba az-zamakhshari az-zamakhshari yace malam yace haka ya bada amsa mai littafin al-kashaf duk da yake aqidarsa ta mu'tazila ce amma bai hana abinda bai saba ma aqida ta ahli sunna ba ko bayani na balaga wanda bai saba ma aqida ta ahli sunna ba a yi bayani amma ba kowa yake gane wannan ba kuma sai malami ala ayyati hal wa ghayruhu da waninsa malam ma ba yace ba ma shi kadai ba wa yaridu alaihi qawluhu ta'ala wannan amsa yace mallan za ta ci karo da matsala shine fadar Allah ba'da zalika da Allah ce wa anzalal furqan kuma Allah ya sabkar da al-furqan shine al-qur'ani a cikin Ali Imran aya ta 4 to kaga idan muka ce shi qur'ani nazzala dan ya sabka daban-daban ne to kuma yanzu anzala din kuma an sake amfani da shi ga alqur'ani an gane ko fa inna zamakhshari amma zamakhshari ya ce qala arada bihi wato jinsal kutubi samawiyya jinsin na littattafai ake nufi la thalatha al mazkura khususan ba uku din da ake nufi ba an gane ko kenan nan ya, ya tafi cewa nan jinsin littattafai ake nufi da an ka ce nazzala alaikal kitab wato au arada zabur koko da an ka ce wa anzalal furqan domin dukkan littattafan da Allah ya saukar an saukar da su ne don a bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya Qur'ani yana dauke da wannan sifa aw arada bihi zabur koko zabura yake nuhi aw arada bihi alquran koko alqur'ani to duk dai haka dai an yi amfani da anzala ga Qur'ani wa karrara dhikrahu Allah ya sake maimaitawa ban ya ya ce ma aya waccan ta farko nazzala alaikal kitab an gane ko in nace ta farko kenan da aka fara kawowa domin ita ce aya wato abin nan ta uku a cikin a cikin suratul suratu Ali Imran an gane ko kenan nan da yace wa anzalal furqan a aya ta hudu ya sake maimaita zancen alqur'ani ne in mun ce alqur'ani kawai ake nufi an gane ko dan ya ƙara girmama alqur'ani ya sake ambaton sa wa yaridu alaihi aidan qawluhu ba'da zalika an gane ko kuma ko da mun faɗi cewa nan alfurqan ba alqur'ani ake nufi ba to har yanzu dai an taba amfani da kalima ta anzala ba ga alqur'anin zalika kamar fadar Allah ba'da zalika fadar Allah bayan wannan huwa alladhi anzala alaykal kitab Allah shine sabkar maka da littafi minhu ayatun muhkamat daga cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamatun wanda suke ma'anarsu tana a bayyane Ali Imran aya ta bakwai wa qawluhu da fadar Allah walladhina yu'minuna bima unzila ilayka da wanda suka yi imani da abin da aka saukar maka ba a ce nuzila ilayka ba wama unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka a cikin suratul baqara aya ta 4 wa qawl wato wa qawluhu da fadar Allah ta'ala madaukakin sarki wa qala alladhina kafaru kafirrai waɗanda na kafirta sun ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a saukar mishi da alqur'ani ba wato so daya ma'ana a saukar da shi lokaci guda kenan gaga qur'ani an yi amfani da nuzila sannan an yi qur'ani da nazzala da anzala to kiran kaga cewa dan saboda alqur'ani ya sauka so ɗaya ne ya sauka cikin lokaci daban-daban an ka sa mai nazala an gane ko ita ko attaura da injila an ka samu ta anzala malin yace to wannan bayani yana da rauni amma malin yace wallazi waqa ali fihi abinda ya, ya darsa ma rayuwata shine waqa ali wallahu a'lam malin yace Allah shine mafi sani yasa kaga ladabi na malamai mutum baya tinkaho da ya kai sanin abinda ba wani bayansa ko ko babu abinda bai sani ba sha'ir yake cewa kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u kace ma wanda yake iddia in sani shi yana ganin ya san komai tana abinda yace arafta shay'an abu guda ka sani wa ghabat anka ashiya abubuwa da dama baka san su ba malam yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani anna tad'ifa cewa da anka ribanya an gane ko ma'ana anka kawo shi da shadda fi nazzala da anka ce nazzala alaykal kitab wal hamza da kuma al hamza da anka kawo fi anzala kilahuma litta'diya an kawo shi ne don saboda fi'ili ya ƙetara ya samu muta'addi ma'ana abin da aiki zai afkuwa a kansa li'anna nazala domin an ka ce nazala ya sauko fi'ilun lazimun fi nafsihi fi'ili na wanda yake baya ƙetarawa zuwa ga wani wanda an kai ma aikin domin an ce nazala mutum ya sabko amma wa idza kana litta'diya an gani wa idza kana litta'diya amma idan an ka ƙara ma fi'ili alhamza ko aka ƙara mishi shadda an gane ko shine wa idza kana litta'diya la yakunani li ma'nan akhar wa huwa takthir aw nahwuhu kenan idan dan ana nufin aiki ya abku zuwa ga wani abu domin in nice nazala ya sabka nazala ya saukar nazala ya sauka anzala ya saukar to in dai don saboda kawai fi'ilin ne ya tashi daga wanda yake aikata har ya kai zuwa ga wanda aikin ya abku zuwa gare shi shine idza kana litta'diya an gane ko la wa idza kana litta'diya la yakuna lil ma'na al-akhar ba su dauka wata ma'ana fiye da cewa aikin ya kai zuwa ga wani wa huwa takfir aw nahwihi kenan ba za a ce sun zo ne nazzala saboda yawan abu ba ko wani abu kawai dai ya tashi ya nuna fi'ilin ya kai zuwa ga wani li'annahu la nadhira lahu domin malam yace ba a saba samun misali irin wannan cikin larabci ba wa inna ma jama'a bainahuma Allah ya hada tsakankanin su wal ma'ana wahid ma'ana guda ce wa huwa ta'diya shine fi'ili ya tashi daga wanda ke aikata har ya kai zuwa ga wanda aikin ya abko a kansa jaryan ala adatil arab wato irin tafiya akan tare da al'ada ta larabawa 59 59 fil kalam a cikin wajen caccanza salo na magana iftinan an gane ko nan ba fitina ake nufi ba iftinan daga fanni fanni kenan caccanza salo fil kalami a cikin magana ba fitina ta magana ba wa tasarrufihim fihi da irin yadda suke tasarrufi caccanza abubuwa a cikin magana ala wujuhin shatta akan fuskoki daban-daban wa yu'ayyidu hadha qawluhu ta'ala abinda yake tabbatar da wannan fadar Allah laula nuzila alaihi ayatun min rabbi kafirai sun ce me yasa ba a saukan mishi ba da ayoyi daga wajen ubangijin shi nuzila a saukar kenan nan ana nufin ayatun aya guda ba su ce ayatun ba sannan kuma a wani wuri yace laula unzila alaihi ayatun min rabbi an gane ko nuzila alaihi ayatun min rabbi yana cikin suratul an'am aya ta 37 unzila alaihi ayatun min rabbi yana cikin suratul ra'ad wato aya ta bakwai kenan dai a takaice nuzila da unzila duk an yi amfani da su kawai ya nuna dai fi'ilin ya tashi daga abu daga mai aikatawa kawai har ya kai zuwa ga wanda ake aikatawa a kansa wannan shine abin da malai yake son ya ce maka dai a gurguje da nuzila da unzila a cikin waɗannan fi'ilai duka ma'anarsu ɗaya amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a shi nazzala dama asalinsa yana nuna ƙarfin abu domin fi'ilin da an kai mashadda ya fi mai alhamza ƙarfin ma'ana duk da yake wannan sai ka koma cikin ma'anil abniya a cikin ilmin sarf ka gano ma'anar su ka diba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustaz dr abdallah al-usta wato na libya ya kawo ma'anil abniya da littattafai wato na ilmin sarf daban-daban waɗanda suke kawowar ma'ana ta abin nan kowane wazani da ma'anar da yake ɗauka yana da kyau mutum ya fahimci irin wannan ya san ma'anar da take ɗauka amma malamai suke cewa shi inda an ka ce ma alqur'ani nazzala alaikal kitaba wato qur'ani yana da sabka guda biyu shine an ɗauko alqur'ani daga sama ta bakwai an kawo shi sama ta duniya sannan kuma aka saukar da alqur'ani daga sama ta duniya zuwa duniya shekara tsawon shekara 23 duk da yake waɗansu malamai suna ganin a'a shi alkur'anin wanda za a saukar na shekara ɗaya shine ake saukarwa daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya kenan su a wajensu wato ƙur'ani ya shekara ashirin da uku yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya duk shekara za a ɗauko wanda za a saukar domin ita lailatul qadri Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amma wanda za a saukar na shekara ɗaya idan aka saukar da shi a sama ta duniya lokacin da za a ci gaba da shi saukar da shi kaɗan kaɗan to waɗansu malamai suna ganin a'a gaba ɗaya ne alkur'ani ya sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya lokaci guda sannan ya ci gaba da sauka a tsawon shekara uku a duniya to sai suka ce inda an ka ce nazala saukarwa to an kalli saukar alkur'ani daga sama ta duniya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin ya sauka cikin shekara 23 amma inda an kai amfani da anzala wanda take nufin abu ya sauka lokaci guda an hankalta ma an dauko shi daga sama ta bakwai daga lauhil mahfuz zuwa sama ta duniya kenan sai zamanto shine abinda malamai suka tabbatar duk da yake waɗansu suna cewa cewa alqur'ani an sabkar da shi a sama ta duniya mazhaba ce ta mu'tazila ko abin da ya kama da haka malamai sun tabbatar da akwai wato akhar daga ibnu abbas musamman wani ɗaya daga cikin malamai ya yi bincike a majalla ta kuwaita ta ƙasar ta shari'a al-majallar kuwaitiyya الشرعية تنزلات القرآن يا كاو آثار daga Ibn Abbas kuma yayi tahqiqin su kuma ya tabbatar da sun inganta kinan da haka cewa wannan aqida ce ta Mu'tazila ba gaskiya bane kada mutum yazo ya ce aqida ce ta Mu'tazila alhali ga athar sun tabbata daga Ibn Abbas sannan kuma wannan abin malamai suke cewa min ma la majala lil ra'yi fihi domin lokacin da sahabi zai ba da labarin wani abu idan ya zama to abin da ra'ayi ba zai iya shiga cikin shi bane to matsayin hadisi yake domin ibnu abbas ba yadda za a yi samu labarin an sabkar da alqur'ani daga sama ta zuwa sama ta duniya idan ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu labari ba ko ga wani sahabi domin idan ba ka haka ba to shi ta ina zai samun wannan labari da haka dai wannan magana ce ita ce zance mafi inganci daga cikin maganganun malamai wallahu ta'ala alam kuma ba za mu ci da sadda wani ba mu ce sai ya aiki da abin da mu muka rinjayes a'a in ma mutum yana ganin akwai dalilansa waɗanda zai rinjayes ta wata magana wadda ba wannan ba fa biha wa ni'ima mas'aloli ne na ilimi Allah ya ganar da mu to mas'ala ta gaba har yanzu dai a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi wato mas'ala ta 89 a ƙarƙashin aya ta bakwai fa in ƙila malam yace idan aka ce kai fa ƙala ya Allah yake cewa minhu ayatun muhkamat daga cikin alƙur'ani akwai ayoyi muhkamatun an gane ko waɗanda an kyautata su aya ta bakwai kenan wa min littab'id ita ko min tana zakkuwa littab'idi ta nuna sashi ina fata an fahimci ni a'a min tana ɗaukan ma'ana kusan goma sha wani abu kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib amma nan abin da ake nufi tana nufin sashi kinan nan sai ka gane ga abin da take nufi anan wa qala fi mawdu'in akhar amma wani wuri kuma sai Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu dukkan ayoyin alqur'ani an kyautata su suratu hud aya ta farko wa hadha yaqtadi kaunu jami'i ayatihi muhkama wannan yake nuna cewa dukkan ayoyin alqur'ani muhkama to can an ce minhu ayatun muhkamat sashen ayoyin alkur'ani muhkamatun ne an kyautata su nan kuma nan an ce dukkan ayoyin alkur'ani an kyautata su to shin akwai kuskure cikin alkur'ani qulna malan yace almuradu bi qawlihi abinda Allah yake nufi minhu ayatun muhkamatun a cikin alkur'ani akwai ayoyi wanda suke muhkamatun ma'ana an kyautata su aya ta bakwai a cikin suratu ali imran ay nasikhatun waɗanda sun shafe hukumce-hukumci nan muhkamat ana nufin aikin su an ci gaba da aiki da su sun shafe hukumcin waɗansu ayoyi wa ukharu mutashabihat waɗansu kuma mutashabihatun ne wato mansukhatun an shafe hukumcin su shine abin da ake son a ci malam yace waɗansu malamai suka ce wa qila al muhkamatu sune al aqliyatu ayoyin da suke wato magana da hankalin dan adam cikin alqur'ani akwai ayoyin da suke magana da hankalin ɗan adam kai tsaye kamar ayoyin da suke zancen kiyasi ko su nuna abu kaza ba daidai da abu kaza yake ba hankali ya yarda da haka la yastawi ashabul jannati la yastawi ashabun nari wa ashabul janna duk hankali ya san da dan aljanna da dan wuta ba ɗaya bane sannan kuma ayoyi da dama suna nuna afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wanda yake halitta yana zaman tuwa tamkar wanda baya halitta kaga hankali ma kanshi ya yadda to da an ka ce aqliyatun ba muna nuhin dalilai na hankali ba irin na 'yan falsafa da na irin 'yan ilmul kalam da na 'yan ilmul jadl ba su ake nufi bana akliyat ana nufin ayoyin da suke da alaka da mukhataba da hukumce hukumce na hankali don mu fahimta da kyau wal mutashabihat abinda ake nufi da al mutashabihat in ji wadansu malamai a shariyat ayoyin da suke da alaka da zancen shari'a an gane ko kenan sai zamanto babu cin karo tsakankanin su ina fata an fahimce ni kenan can da yace minhu ayatun muhkamat waɗanda suke da alaka da hankali ake nushi can kuma kitabun uhkimat ayatuhu littafin da an kyautata ayoyinsa dukkan ayoyin alqur'ani wato kyautace suke kenan da waɗanda suke magana ma da hankalin da waɗanda suke magana kan shari'a duka dai an kyautata su kenan ba a ci karo da juna ba waqila kuma ko in ce ma'anonin ba su ci karo da juna ba wa in waqila waɗansu malamai suka ce al muhkamatu ma zahara ma'naha in an ce al-muhkamat su ne waɗanda ma'anarsu ta bayyana wal mutashabihat ayoyin da an mutashabihat ma kana fi ma'anaha wato ghumudun wato ayoyin da a cikin ma'anarsu akwai ghumud wato suna da zurfin ma'ana akwai sai an zarfafa bincike sannan a gano ma'anarsu wa diqqa sai an yi wato sai an tsananta kenan wajen bincike ma'ana kenan waɗannan ayoyi waɗannan ayoyin muhkamat da an karanta su za a fahimci ma'anarsu da gaugawa waɗancan kuma a cikin ma'anarsu akwai ghumud wato akwai iltibasi rikitarwa ba a fahimtar su sai an tsaya an yi bincike ina fata an fahimce ni kenan wal muradu bi qawlihi kitabun uhkimat ayatuhu ay da an kace shi alqur'ani littafi ne wanda an kyautata ayoyinsa a cikin suratul hud aya ta farko anna jami'a alqur'ani sahihun sabitun dukkan alqur'ani sahihun ingantacce na sabitun tabbatacce na masunun anil khalali an kare shi shine masun anil khalali an kare shi daga cikas wazzalali da tuntuɓe an gane ko falata nafi babu korewa tsakankanin su kenan waccan tana zancen kyautata ayoyin qur'ani dukkan su ingantattu na babu matsala nan ko muhkamatun tana nufin a'a waɗanda suka shafe ko ko waɗanda suke magana da hankali ko ko waɗanda ma'anar su ta fito a fili kenan ba zancen kyautatawa ne ake zance ba balle ka ce nan sun ci karo da juna ina fata an fahimce ni sannan kuma a mas'ala ta tis in malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala qala huna ya akai Allah yace wa ukharu mutashabihat waɗansu ayoyin alkur'ani suna kamanceceniya da juna aya ta bakwai ja'ala ba'dahu mutashabihan kenan ya sanya sashen alkur'ani mutashabihi ne mai wato kamanceceniya da juna sashen shi kenan tunda ya ce wa ukharu kenan sashen sashen alkur'ani wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri kuma sai ya ce kitaban mutashabihan a cikin suratu zumar aya ta 23 Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan na karanta aya ne ba duka malam ya kawo ta ba wani lokaci muna buƙatar sai mun kawo wato ayar gaba daya in ma malam bai kawo ta ba kawai dibi littafi ya ce muna karawa ba abin da dan karatun ya bayyana ne sai malam ya ce wasafahu kullahu bi kaunihi mutashabihan dukkan qur'ani nan Allah ya ce gaba daya mutashabihan ne mai kamancece ne da juna can kuma cikin suratul ali imran sai ce sashen shi muhkamatun ne sashen shi na an mutashabihatun to kinan kamar magana ta ci karo da juna qulna malam yace al muradu bi qawlihi abinda ake nufi wa ukharu mutashabihat an gane ko ma sabaka zikruhu abinda an ka faɗa kinan cewa mansukhatun an shafe hukuncin su ake nufi ko ko mutashabihatun ash-shar'iyyat waɗanda suke da alaka da bayani na shari'a an gane ko sune mutashabihat ko ko mutashabihat shine a cikin da abinda cikin ma'anarsa akwai rikitarwa shine abinda ake nufi da mutashabihat amma nan kuma da an ka ce wal muradu bi qawli kitaban mutashabihan shi ku da an ka ce qur'ani dukkan shi mutashabahu ne annahu yushbihu ba'dahu ba'da sashen shi yana kama da sashi fi sihhati wajen inganci wa adami tanaqudi da kuma rashin warware juna alqur'ani baya tumka da walwala ko tufka da walwala wa ta'yidi wa ta'yidi ba'dihi ba'dan da kuma sashen shi yana karfafa sashi fala tanafi babu wato cin karo da juna ina fata an fahimce ni kidan wannan shine abinda ake son wato a ce anan kenan dai kalmar ta mutashabe da muhkam tana da ma'anoni daban-daban kafin abin nan mas'ala ta gaba malam yace fa in qila mas'ala ce ta 91 har yanzu dai a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha fa in qila idan aka ce ma fa'idatu inzalil mutashabihat bil ma'na al akhir in an ce shi alqur'ani a cikin sashen shi akwai rikitarwa ba a gane ma'anarsa da gaugawa to kuma meye amfanin a wahalar da mutane maimakon a basu abin da yake da sauki wani zai yin wannan tambaya wal maqsudu min inzalil qur'an kuma babban dalilin wato daga cikin dalilan da suka sa aka sabkar da alqur'ani inna ma huwa bayan wal huda dan ai bayani a gane kuma a shiryar da mutane wal ghumudu kasancewa abu yana da wahalar ganewa akwai rikitarwa gare shi waddiqatu da abin da yake buƙatar sai an tantance an bi diddigi fil ma'ani a cikin ma'ana yunafi hadha al maqsud hadha al maqsuda aw yub'idu kenan wannan yana kore abin da ake so Allah yake so ga bayinsa ko ya nisantar da shi qulna malam yace amsa لما كان كلام العرب ينقسم إلى ما يفهم معناه سريعا ولا يحتمل غير ظاهره domin maganar larabawa ta kasu ta wasu fuskoki daban-daban amma ana ana maganar ne akwai wanda ake ganewa da gaugawa cikin maganar larabawa akwai wanda ba a zahin gane sa wa ila ma huwa majazun daga ciki akwai wanda majazi ne kamar yadda ake cewa majazi duk da yake wasu malamai sun ce ba su yarda da shi ba wasu sun ce uslubun ne min asalibin lughatil arabiyya ba lokacin karatun bane amma dai mu yi ishara akwai majaz an gane ko ayi amfani da kalma ba akan ma'anar da aka aza mata ba wa kinaya da kinaya a boye abu a faɗi sifofi abubuwan da za a gane shi kamar yanzu an ce fulanun kathirur ramad wani yana da habdi mai yawa ko toka kinan ma'ana yana ana yawan abinci a gidansa yana yawan taimaka ma mutane wa ishara a cikin Qur'ani akwai ishara abinda ba a fito fili aka faɗa ba amma ana iya fahimtar sa kamar da aka halatta ma mutum ya sadu da matarsa cikin dare to dukkan dare ya halatta mutum ya sadu da matarsa to wannan ya nuna malamai suke cewa akwai ishara na cewa mutumin da ya tashi da janaba ya halatta ya tashi da azumi domin yana yiwa mutum yanzu yanzu ya kare saduwa da matarsa a lokaci na ƙarshe na dare sai a yi kiran sallah ya kare kenan an kira sallah kenan ko idan ko an halatta maka kenan ko zaka waye gari da janaba kenan wannan ya nuna cewa wato azumin mai janaba ya halatta kaga ishara ce ta alkur'ani wa talwih da nuni duk da waɗansu abubuwa ne kenan cikin yaren larabci duka akwai su wal ma'ani fihi muta'arida mutazahima amma anoni cikin maganar larabawa muta'arida an gane ko ko cikin alkur'ani suna muta'arida mutazahima wani lokacin suna zuwa da ma'anoni daban-daban waɗanda za su cinkusa su shiga cikin juna at-tazahum shine abin da ya shiga cikin juna an gane ko nan muta'arida ba yana nufin suna cin karo da juna ba ta fuskar haƙiƙa nan ana nufin muta'arida ma'ana suna dabranta juna suna shiga cikin juna wa hadha alqismu huwa almustahsan indahum an gane ko wato shi ko a cikin yaren larabci an gane ko laraba ba su son wanda ake fahimtar ma'anarsa kai tsaye an gane ko tunda akwai ma yufhamu ma'anahu sari'an wala yahtamilu ghayra zahirihi wa ila ma huwa majazun akwai wanda kuma sai an shiga ciki an kwalaice an wato an kwalaice to wanga na karshen malam yace wa hadhal qismu huwa al mustahsan indahum wannan shine larabawa suke ganin kyawun sa wal mustabda fi kalamihim wannan shine ake kagowa nan ba bid'a ake nufi ba a'a ana kago ma'anarsa nazala alqur'anu bin naw'aini qur'ani ya sauka da nau'i biyu da wanda ake gane ma'anarsa da gawa da wanda ba a gane ma'anarsa tahqiqan li ma'anal i'jaz dan a tabbatar da qur'ani mu'jiza ne ya sauka da kowane irin wato nau'i ka annahu qala ka ce dai kamar Allah ya ce ma larabawa ariduhu wato ku kawo irin alqur'ani bi ayyin naw'aini shi'tum da kowane irin nau'i kuke so wanda ma'anarsa ta fito a fili ko wanda ma'anarsa bata fito a fili ba kuke son ku kawo duk in kuna so tunda kun ce ba daga wajen Allah yake ba ku kawo irinsa fa innahu jami'un lahuma shi alqur'ani ya hada waɗannan ma'anoni guda biyu wa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sabkar da muhkaman wa mutashabihan muhkaman wanda ake saurin gane ma'anarsa wa mutashabihan da wanda ba a saurin gane ma'anarsa liyahtabira man yu'minu bi kullihi dan Allah ya jarabe wanda zai imani da shi gaba daya an gane ko ويرد أبنا ويرد علم ما تشابه منه إلى الله an gane ko abinda bai fahimta ba ya mai da ilminsa zuwa ga Allah domin ka isa ka ce duk abin da yake da alaka da Alkur'ani ka san shi ba an gane ko fa yuthibuhu sai Allah ya saka kanka mishi yana daga cikin hikimomin da sun kasa Allah ya sabkar da shi kenan daga cikin hikimomin da an ka kama tashabe idan saboda ya shafi dukkan irin nau'i na maganganun larabawa kuma daga ciki saboda Allah ya jarrabi bayansa wanda zai yi imani sai Allah ya bashi lada wa man yartabu fihi to kuma za a samu wanda zai shakka wa ya shukku shi shukka wa huwal munafiq yayi shakka wa huwal munafiq shine munafiki fa yu'aqibuhu sai Allah ya masa uquba kama btala ibadahu kama yadda Allah ya jarrabi bayinsa bi nahri talut da kogi na talut wanda aka ce idan suka fita tare da shi kada su sha ruwa sai ɗan kaɗan daga cikinsu kaga da yawa kuma sai suka sha ruwan har suka koshi wanda alama ce ta nuna ragwantaka su domin soja zai je wajen yaƙi yana yawan shan ruwa kuma dai Allah ya jarrabe su wa ghairuhu da sauran abubuwa dai da Allah ya jarrabi bayi da su an gane ko aw arada an yashtaghila al ulama'u bi radd al mutashabih ila al muhkam ko ko daga ciki ma Allah yayi niyyar malamai masu ilimi na gaske da tsoron Allah su wato su yi kokarin su shagala da mayar da shi almuhkam zuwa mutashabih ayar da duk baka gane ma ba sai ka tambayi malamai mai rikitarwa sai su hada ka su kawo ayoyin da suke nuna abin da ake nufi da ita bin nazari ta fuskar wato nazari su yi nazari wal istidlal da kafa hujja wal bahthi da bincike wal ijtihad da kokari fayuthabuna ala hadhihi al ibada sai Allah ya ba su lada akan wannan ibada walau kana kulluhu zahiran jaliyan da dukkan alqur'ani ya zamanto zahiri ne jaliyan wato a fili ma'anarsa a fili take a bayyane lastawa fihi al ulama wal juhal da da malamai da jahilai kowa ya zan daya kenan ba a samu bambanci ba wala matatil khawatir da kuma tuntuni an gane ko wato tuntuni al khawatir jam'i na khatira wato za a iya cewa kwakwale ko kuma a ce hankula ko tunani lamatat da sun mutu bi adam al bahth wal istinbat da ba za su yi bincike ba kuma ba za su yi istinbati ba na kokarin fitar da wato hukunci malin yace fa inna naral fikri domin wutan nan ta tunani inna ma tuqdahu ana kunnata ko ana cinnata ko ana kestata ko ana kestata bi zinadil mushkilati da kestun nan na al-mushkilat na matsala yadda wuta sai an kawo dutse da dutse ake bugawa take tashi ana da bukatar wuta haka in babu matsala kwakwalwa ba za ta yi tunani ba balle ta fitar da wata matsala shi yasa kake ganin wani wajen karatun alkur'ani da hadisi da nassi ma ko na shari'a ne ko na adab ko na wani abu ya fi wani fahimta saboda shi zai iya hango waɗansu matsaloli da nasin yake ɗauke da su wanda shi ne ya kamata a ce yau a cikin karatunmu da bahasinmu da tafsiranmu da karatun hadisinmu muna fahimta irin waɗannan ababen saboda mi saboda in ya zama to fassarawa kawai za ka yi ba za ka iya fitar da wani hukunci ba ba za ka iya istinbati ba ba za ka iya gane wuri akwai matsala ba sai zaman to karatunka kullum baya ci gaba sai in ka fahimci yadda ake karatun wato nassi shi yasa karatun usulul fiqhi da sauran ka'idodi na karatun wato annas suna da amfani ko cikin ilmin adab suna da irin waɗannan ababe walihadha qala ba'd al-hukama shi yasa ma wadansu daga cikin sashen masu hikima suke cewa aibul ghina annahu yurithul balada daga cikin illar wadata wannan ba kuma kowane maudaci ba annahu yurithul balada yana gadar da wato albalada shine wauta wa yumitul khatir yana kashe alkhatir tunani zaka ga mutumin da yake da wadata bai damu da komai ba sai cin abinci sai bacci sai hutu sannan in ya samu abin duniya baya tunanin yadda kamata ya sarrafa shi sai ya ta kashi shi yasa ƴaƴan wato manya waɗanda suke samun wata martaba a cikin al'umma sai ka iske ƴaƴansu ba sa kai labari ƴaƴan manya-manyan malamai ƴaƴan manya-manyan masu kuɗi ƴaƴan masu mulki an gane ko sai ka iske ƴaƴansu ba sa zama wani abu saboda sun tashi cikin jin daɗin da ba haka mahaifinsu ya tashi ba shi ya je ya nemi ilimi ya faɗi anan ya tashi anan ko kuma su lokacin da suka nemi suka yi karatun su na boko akwai wahala suna zuwa wuri lokaci mai wuri mai tsawo ko ko lokacin da ya nemi dukiyarsa ya san wahalar da ya sha an gane ko ko abin da ya kama da haka amma ƴaƴan da aka haifa sai ka iske su san wannan wahalar ba galibi sun tashi cikin jin daɗi shi yasa komai suka gani suna masa riƙon wasa karatun ba su ɗauke shi komai ba dukiyar ba su ɗauke ta da muhimmanci ba shi abin da yake kallo baban shi yana da wani matsayi amma bai san ta yaya baban shi ko mahaifin shi ya kai a wannan matsayi ba sai zan yana da wauta wannan kuma ba galibi bane da yawa daga cikin masu wadata suna kai 'ya'yansu waɗansu wurare su raba su da su don su san yadda duniya take da yawa daga cikin malamai suna tura 'ya'yansu wajen karatu ko da su suna da karatun don 'ya'yansu su san wata duniya su ga yadda ake neman ilimin su san muhimmancin sa da yawa daga cikin masu mulki suna aza 'ya'yansu akan hanya ta neman ilimi don su samu ilimi su iya kasuwanci idan ma za su nemi mulkin to ta wannan hanyar za su iya neman mulkin su same shi ta hanyar da ya dace. almuhimmu dai wadata galibi tana sa dan adam ya zama wawa ƴaƴan masu kuɗi da matan masu kuɗi galibi sai ka iske suna ɗauka abu komai mai sauki ne wa yumitul khatir yana kashe tunani ba sa tunani yanzu dan mai kuɗi idan aka bashi jaka goma misali mu ce bari mu ce jaka goma a dan Niger sai ka iske tunda a Niger muke sai ka iske duka zai iya kashe su kuɗin makaranta ne waɗanda zai ci abinci da su istiraha amma dan talaka tana yiwa shi a bashi jaka goma ya kashe su har ma ya ciwo bashi gobe zai biya amma dan talaka za a bashi dala goma sai ya kashe dala bakwai ya dawo da dala uku saboda shi yana da tunanin cewa yana da bukata amma shi wannan ganin ya kai akwai babu wata bukata wa fadilatul faqri fifikon talauci annahu ya ba'athu ala i'malil fikr yana san dan adam ya wato yayi amfani da ya wahalar da tunaninsa ko da yaushe yana tunani wastinbatil hiyali ya yi ƙoƙarin ya yi istinbaɗin hanyoyi da dubaru ko dabaru fil kasbi ta yadda zai samu shi wannan ya samu kenan bai bukata sai dai kashi shi ko wannan yana nema kenan zai nemi hanyoyin da zai samu wannan shine bambancin tsakanin mai kuɗi da talaka malami da ɗalibi ko ba haka ba mai neman mulki da wanda ya samu mulki ala ayyati hal wannan dai ana son a nuna mana cewa su malamai da Allah subhanahu wataala ya rarraba waɗannan saboda su malamai su samu falala daga cikin hikima akwai malamai su zage dantse su nemi ilimi don su ganar da wato ɗalibai wannan ma yake sawar kenan cewa larabci ba zai ishe ka ka fahimci waɗansu ayoyi ba sai ka fahimci ƙa'idodi na shari'a usulul fiqh sai ka fahimci ƙa'idodi na larabci ƙa'idodin larabci na balaga da nahau da sarf an gane ko da ka'idodi na ilimi na adab gwargwadon ikonka sannan waɗannan hanyoyi ne na fahimtar shari'a da mustalahul hadith da usulul tafsir ka gane waɗannan ka'idodin ka yi karatu wajen malamai sannan ka tunkari fassara alqur'ani da kuma fassara hadisai ba ka ce kai ta wato fassarawa ba ko ka ce hadisi ya inganta baka san ma wannan hadisin ma karshen ta ba ma hadisi bane magana wani mutunci wanda ya faɗi hikima da haka dai waɗannan ababen muna kira ga ɗalibai ƴan uwanmu a matsayin mu na ɗalibai domin mu ba malamai bane dole fa abubuwan nan yadda muke kallon su ba haka suke tafiya ba sai an abin nan almuhimmu dai kenan wannan hikima ce ta sabkar da almutashabihat kakka ce sabkar da shi bai da amfani malam ya kawo ka fa'idodi masu yawa kenan magana ta yi tsawo shine daga cikin su saboda Qur'ani ya shafi dukkan nau'i guda biyu na magana sannan daga cikin su Allah zai jarrabi bayi dan saboda mai imani ya bayyana da wanda bai imani da shi ba sannan kuma dan saboda malamai waɗansu su zage malamai su zage damtse su tsaya su yi kokari su ganar da al'umma abin da ya dace da ita kenan wannan ya nuna cewa dole ilimi karatun littafi shi kadai bai isa dole sai ana hadawa da malamai to wannan ita ce mas'alar da malam ya kawo a ƙarƙashin mas'ala ta 91 to mas'alar da za mu ci gaba da ita to yanzu za mu komo kenan cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha a ƙarƙashin aya دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب عفوا محمد الأمين الشنقيطي أكرشن آية تبقى أتكن سورة آل إمران أمسألة 38 قوله تعالى من يتي فدر الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب الله شيني سوكر مكد للتافي minhu ayatun muhkamat a cikin alkur'ani akwai ayoyi muhkamatun waɗanda suke suna da hikma ko suna cike da hikma ko suke bayyananni hunna ummul kitab su ne ake kira ummul kitab asalin littafi an gane ko wa ukharu mutashabihat sashin su kuma mutashabihatun wato masu kamanceceniya da juna malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala anna min al-qur'ani muhkaman tana nuna a cikin al-qur'ani akwai wanda yake muhkam wa minhu mutashabih daga cikin su kuma akwai mutashabih wa qad ja'at ayatun ukhra waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala anna kullahu muhkam waɗanda suke nuna dukkan alqur'ani muhkam ne ba ma sashi ba wa ayatun tadullu ala anna kullahu mutashabih sannan kuma akwai ayoyi da suke nuna dukkan alqur'ani shi mutashabih ne